وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ ۗ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ ۚ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ
أعوذ بالله السميع العليم من الشر الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين والمؤمنين وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وخاتم أنبيائه صلوات الله وسلامه عليه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلي لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وآثم هدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مودساتها وكل مودسة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا دايقة وطن شعبان على سامة سعودية لنا نكون بصدر شريف سيدي وطن قاشنا دايقة سعودية الله تعالى يتصدق wanda ya dace da wato shi ne wata na takwas a cikin jerin lissafin watannin musulunci hijira ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga garin maka zuwa madina shekara 1444 muna roƙon ubangiji ta ala ya datar da mu darasinmu na baya muna da cikin wannan sura mai albarka suratul bakara wanda ubangiji tabaraka wata'ala ya ci gaba da babu labari da kisa dangane da bani isra'il yahudu tuba babu wanda sun gaji kulle-kulle da kutun gwila da sharri ga bayan allah har ma suna kashe annabawan allah ba tare da haƙƙin komi ba gashi mun zo inda annabi sallallahu alaihi wasallam yana musu wa'azi wa qalu qulubuna qulub suna ta zukatan su arife ba sa ganewa ah ubangiji ta'ala yace tsinuwar Allah ta tabbata akan su kawai saboda tsaranin kafircin su sai yan kadan suke imani daga cikin su babu shakka alqur'ani shine littafin da ya fallasa miyagun aqidu na yahudawa shi sa duk wani mai laifi to ba sa shan ilwa ɗaya da alkur'ani kamar yadda ya fallasa ya tona asirin yahudawa kakanninsu da su na zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to duk wani mara gaskiya a lokacin da ake karanta alkur'ani to zai gafa al'amarin kai da shi ake kawai saboda sabkakke ne daga rabbil alamin muna roƙon ubangiji ta'ala ya sa alƙur'ani ya zama mana hanyar tsira ya zama hujja gare mu ta shiga aljanna ba hujja a kanmu ba Allah madaukakin sarki ya amfana da mu to insha Allah yau za mu tashi aya ta 89 sai Allah madaukakin sarki yace ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين wannan aya ta sauka lokacin da ɗaya daga cikin sabon annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ake ce da shi ma'azu bin jabal a wata ruwaya an ce ba shi kaɗai ba da bashir bin bara da dauda bin salma wata ran suka ce ya masar yahud ya kuta da yahudawa suka ba yahudawa suka ce ittaqullaha ku ji tsoron Allah wa aslimu ku musulunta domin ba kad kuntum tastabtihuna alaina bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam kafin bayyanar annabi muhammad kun kasance ku da kanku ne kuke mana fatawa da zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabin karshe suka ce wana du'a da shirki a lokacin da mu shirka ba muke wa takburuna na bi annahu mab'usun ku ne kuke ba mu labarin cewa shi wannan annabin karshe annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah zai aiko shi kuma lokacin shi ya kusa wata sufuna kuma kuke siffanta mana bi sifatihi da siffofin shi kamar yadda kuka ba mu labari sai gashi Allah ya gwada mana shi saboda ya kamata ku ji tsoron Allah ku yi imani da Allah sai dai daga cikin Yahudawa ya amsa da cewa a lalle kan haka ne amma ma ja'ana bi shay'in narifu ai ya bai zo mana da wani abu ɗaya daga cikin abubuwan da muka sanci da shi ba kuma ƙarya ce fa kamar kai ne kamar labari an ji wani mutum zai shigo sunan shi wani yana da kaya farare da kaza da kaza ana nan zaune sai gashi ya shigo da fararen kaya sai kace kawai ba shi bane ai wannan kayan baƙaƙe ne kuma ga sala ga su kalar farare wanda muke bayyanawa kaƙi gaskiya to haka yahudawa suke domin su sun san kamar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rifu da hukama ya rifu da abu sun san alama da siffar manzon Allah kamar yadda suka san ƴaƴansu Abdullahi ibn Salam yace wallahi ni na san manzo Allah saboda yadda san ƴaƴana tayewa cikin diyana a jikin akwai wani tabo a jikin wani yaron ba sani ba ya ji ciwon shi ya warke ni ba sani ba ya ce amma babu wani abu daga cikin siffar maza Allah sarasala illa mun karanta a cikin littafin mun santa amma fara ma yayin da ya zo musu gane suka ce allazina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum ubangiji ta'ala ce su yahudawa da ake magana fa allazina atainahumul kitaba su ne muka ba su at-taura a cikin littafin nasu akwai siffofin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma sun karanta sun gane sun sani sun fahimta kama ya rufu na bana kamar yadda uba ya san yadda ɗan shi yanzu kaga ɗanka ya zo ka ce ba shi ba ɗan da ka haifa kana tare da shi kare ne shi ya girma kuma ya zo ka ce kawo ba shi ba ne saboda ya zo maka da wata kama wanda ba ita ba a yi raga sai dai in kasa mata gowar hankali ko sai in kasa mata gowar hankali da haka haka Allah ya kawo musu siffofin manzan Allah a cikin littafinsu ya rufu na hu kama ya rufu na bana'u suka san manzan Allah sallallahu alaihi kamar yadda suka san ƴaƴansu shine ɗaya daga cikin malamansu da ya musulunta Abdullahi ibn ibn Salam yace wallahi na san manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sama da yadda na san ƴaƴana kaf yadda zan ganshi in gane shine yafi yadda zan gane ƴaƴana wala ƴaƴana ne to shine Allah madaukakin sarki yace walamma ja'ahum kitabun min indillah yayin da aka zo musu da littafi daga wajen Allah shine alqur'ani kuma alkur'ani da ya zo bai karyata abin da ke cikin littafin da ke hannunsu ba na attaura ta gaskiya ba attaura ta boge wa ta gaskiya musaddikan limamahum ya gaskantar da abin da ke hannunsu na attaura tauhidin da ke cikin attaura shine a cikin injila shine a cikin alkur'ani ba saba ba duk wani annabin da Allah ya aiko a duniya sai Allah ce wa ma'umiru illa li abdullah mu ba da umarni ga rashin illa kawai abota ma Allah ana mai tsarkake ibada zuwa ga Allah musaddiqan lima ma hun kenan alqur'ani ya gaskata abin da ke hannunsu wa kanu sun kasance mun kabulu kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yastabtihuna ala alladina kafaru suna ba da fatawa ko suna neman taimakon Allah akan waɗanda za su yaƙa na kafirai idan sun ta fagen yaƙi sai ce ya Allah muna roƙonka da ƙima da daraja da algurman manzan da za ka aiko manzan ƙarshe ka babu nasara a kansu in ba san akwai shi ba ya za su yi waɗanda addu'a kenan sun san da shi ko kuma suna cewa kiris ya rage Allah zai aiko wani annabi wanda za mu zo mu yaƙe ku kuma shirki haka suke gaya larabawa suna alfahari su a tsammanin za a aiko manzan Allah ne a cikinsu domin sun karanta a cikin littafis ga inda za a haife shi ga inda zai zauna a garin madina gari ne mai dabinan shi suka zo suka kewaye garin madina suna tsamanin manzan karshe a cikinsu ne za a same shi suna alfahari da su suka gani littafi sai ga shi ya fito a cikin kabilar da ba malamai ba su ne larabawa wanda suke umiyun ne ba su iya rubutu da karatu ba to wannan hasalar ita sa sai ga ba za su iya bi ba kamar yadda ka san da dai a ƙauyuka za ba za ku gane wannan yaran ba idan kaga malami to sai dan mun gada da wani ya suke yana so ya cira uwayen shi ba malamai ba la haula wala quwwata illa aka fara kona shi Allah karhi gari tsohon gari ta dariya yake ya sai da ba kuma ku gane ba ba ku sani ba wallahi haka haka suke da da zarar gidanku ba gaji malanta ba aka ka kusa hada tilawa qur'ani ya kusa samuwa a ka shiga uku ai ka shiga uku za a zo alƙi za muka yasin mai mai da baya da baya da mai allan ƙarhi da mai barkono da mai linzami da kala kala da mai kasa hada mai almakashi kala saboda mi kuma da wani zai zo ya zama mai karatu ba cikin iyan malaman garin ba za a ce karatun shi ba na kirki wani yau ƙur'ani kuma ake zawa shi sai ba na gaske ba na kirki ba na kusa ne sai wanda malama ne ya rubuta ai shi ne ƙur'ani yasa aka mai da waɗansu ƙur'anan ma kamar gunki in ka rantsa in ba da su wani sai a ce haka bai yi ba ka rantsa da tukundiri mana ko ta ina ce suna da gari ruka dai daban-daban wanda suke da wasu ƙur'anan da wani su ne ake rantsuwa da su hada ya jaka na Allah ka jima an kaskantar da alƙur'ani subhanallah haka ne haka ne haka wannan ayi sun yi kama da yahudu ko a zaki ya karɓar kayan tarihin ya jaka a zaki ya ke ɗaukar shi sai a zaki ya ke ɗaukar shi a gani a sai ma mun turra wani bangare da yahudancin amma da yanzu Allah ya dirka ke waɗannan matsalolin saboda ilimi ya zo mutane sun fara gane waye Allah mala jahilci masifa ne wallahi wallahi masifa ne duk wata matsala inda akwai jahilci za ta iya faruwa za ta iya cin karanta ba bakewa amma in akwai ilimi to duk wani shirme ya baya samun gurin zama wallahi ya dage a ilimi da sai ga yahudawa nan suna neman taimakon Allah akan kafirai da darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ga su suna alfahari da cewa zai zo mu gamu da shi mu yaƙe ku ya ku kabilar ausi da kabilar kaza akwai wani manzo da za a aiko shi ai idan yazo za mu haɗu mu yaƙe ku falan ma ja'ahu sai ga shi yayin da yazo musu kuma sun gane shi ne ya zo musu da kuma ba a rafu abinda suka sani a cikin littafin su bai zo da wata kama wanda ba ita aka gaya musu ba ballan sai a ba shi bane amma kafaru bi yasir kafirci suka ce sam ba su yarda da shi ba Abdullahi ibn Salam wasiƙa suka tara mai da tambayoyi masu yawa suka ce ka je ka tambayi Muhammadu in ya amsa wannan zamu gane shi annabi ne shi da yazo ma fara bada tambayi manzara da amsa sai ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka rasulullah ya ce to amma haka ko matsala ya ce me matsala ya ce wallahi ya rasu mutanenmu 'yan bakin cikin tsiyar da hasara matsiyata gaskiya ne matsiyata ne ta yanzu a ba abinda za ka gane in suka jima suka gaba zo ba za su biyo baya idan ka sun zo ka yi mun sin zan ɓoye da labe in suka zo ka tambaye su za su ce ina nake sai ka ce musu me matsayina a cikinsu za ka ji irin labari za su bada game da ni bayan sun gama ba da labari a kaina zan fito in bayyana imani na a gabansu bayan damar na imani da ke kaji yadda za su canza daga nan za a gane matsayata ne ai mai hasada ba nan mai hasada akwai matsala wallahi duk lokacin da shege ta motsa to akwai matsala inda aka cewa mutum yana da hasada yana ɗabi'ar yahudawa ne shugabannin mahasada su ne yahudawa duk wanda ya ga mahasada ne yana koyi da yahudu ne Allah ya tsare mu jim kadan suka sun zo suka ce ya muhammad don ba sa ce ya rasulullahi ba mun aiko maka babban malaminmu ya zo maka da tambayoyi ka amsa in har kai annabin gaskiya ne cewa kenan suka ce abdullahi ibn salam to shi mai matsayin shi a cikin suka ce ai ina kabiru na ibnu kabiru na ai babban mutum ne dan babban mutum dan wa aka yi ta kamba ma shi wali ne dan waliyai babban mutum ne dan manyan mutane suka yi ta zuga shi yadda to zuka mashi da zai imani da ni manzan ƙarshe ne manzo ne na Allah suka ce ina da uzu billahi min zalika ai muna neman tsarin Allah ma haka ta faru ai ba za ta ba faru ba kawai suna nan sai gashi ya fito ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka rasulullah suka ce ai sharru na ibnu sharru na ibnu sharru da mun shi da mafi sharri a cikin mu baban shi ma ya fi kowa shari a cikin mu kakan shi ya fi kowa shari yanzu da ba hassan canza bayan da yake a cikin demokaradiyya ba mutum za a daɗe ana tafiya da shi yana zuga fartunsu da shugabansu na da saka ya sami yan sefa ya danne ya canza jika yana ayyar zane mawa gane gaskiya a ya gada tsibira ba za aka samu ai akwai da gado abu yanzu saka je yana ɓata wa'in can da yake tare da su kuma yadda su ne mafi shari wannan da su ne mafi alheri a gina da ce ta yahuda yi yanzu da sun ce shi ne mutumin kirki kuma yanzu sun ce shi ne mafi shari zama da hasar da ke tsakaninsu to gashi suna neman taimakon Allah ya ba su nasara da darajar manzon Allah akan kafirai suna cewa manzon zai zo su yaƙi kafirai da mashirkai yayin da ya zo kuma ya zo da abin da suka gane amma kafiru bai suka kafirce suka ƙi imani da shi ubangiji subhanahu wataala ce fala'anatullahi alal kafirin inuwar Allah ta tabbata akan kafirai ashe duk wani kafiri tun daga yahudawa har kafiran karshe tsinuwa Allah ta tabbata a kansu don Allah kai musulmi ba za ka ce alhamdulillah ba fala'anatullahi ala da kafirin wani kafiri za ka hudda a ciki ya za a la'antaccen Allah ya baka sha'awa yanzu ko mutum ga wani aka ce uwaye sun tsine mishi albarka zai burge ka ce ga wanda uwaye sun tsine mishi albarka ai za ka yi ma nisa da shi ina ga wanda Allah da kai shi tsine mishi albarka fala'anatullahi ala da kafirin ubangiji ta'ala ce tsinuwar Allah ta tabbata akan kafirai saboda mi saboda kafircinsu da haka wannan su ne yahudu tuba babu wanda iyayensu da kakanninsu sun gaji kiyayya da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu musaba musu yahudawa sukan aske gemu su bar gashin baki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku saba musu ku aske gashin baki ku bar gemu ku cika gemu amma sai ga mutum musulmi yana ga ya waye ya share gemu kamar ka kira shi da ranar hadiza kuma ya bar gashin baki wai yana ga ya waye ya su civilization wai waye da shi kage haɓar namiji ba gemu ba la ai ba kyau kawai mutum ya fito ya ce wa za mai share mai gemu ya koma ƙwalalai da zai je gidan shaitar mata ta yanke donanta ya zai ce ɗaci ta ta'addanci ko da wannan ta'addan yi shi Allah saka ‘yan taliban da alkairi lokacin da suka yi gwamnatin ta musulunci kada aska gemu sai an bulala ka da aka za ka yi gumurzu aka bar wa kansu aka bar musu kayansu yanzu ma ka je ka aske gemu in ka isa a kasar da gani ka aske shi gani ha dole ne ka gani ko aiki ma ba da hudu ai da kaga mutum a gemu a cikin mala ai ka san kai ma ba cikakken mutum bane ba ana neman namiji zaka kira shi da Allah kai zaka kira shi ne mu maza kawai ka samu wanda gemu shi a cikin ai ado ma ga namiji kawai a ganshi da gemu na na Aisha idan za ta yi rantsuwa takan cewa na rantse da wanda ya kawata maza da gemu wani mutum ne yake so ya auri wata mai hikima da ya je ta kalle ya ce gaskiya yana son ka amma abu ɗaya ne ni bai mun ba ya ce mine ne ce wannan gemu naka in kana so gaskiya aure a yi sai ka aske shi kawai sai dai samu zaɓe ce share mishi aka ɗaura aure aka kama aure ya zo ta kalle ta ce waye wannan kuma ya ce ni ne mana kaiwa ce angon ka yanzu ce a haɓa ba dai angon ba angon na da sanyi da gemu ta ce ya ce ke kika ce in yana so mu zo ta ce a abinda Allah ya halatta maka manzo Allah ya sunanta maka kuma kai aske shi ni yanzu in zo zauna da kai tattu kaga tafiya ta mutuwa auren kenan yayi bi babu kenan ba sunna ba amarya ya gani yayi babu baɗin da kuma ji malam babu shi kenan la hawla wala quwwata illa billah ai malam duk abin da zaka samu a duniya kake raka bar sunna manzo Allah wallahi jirgin annabi nuhu ne da ka sake ya tafi ya barka kai asara da an ce ma wani abu suna ne kawai kai shinkira sun zama layar kai dan Allah zuwa namiji ba gemu yana da kyau ma ai namiji ba gemu ya yi muni sai da yadda fito bane amma ma sha Allah gaishe da gemu ai shine cikakke shine kamala amma da gaba zai ci to ai ba mu ajiye shi ba saboda ka san yanzu mara dan sauran da sauran mi da sauran mi kira da sauran bana kira shi kai shi ya tabbatar da shi mabannaci ne mabannaci ne lagin wallahi a bar gemu suna ce ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kanka suke ga aske gemu amma ga aske gashin baki annabi ne ce a saba ma yahudu su suna share gemu su bar gashin baki kai kuma ka share gashin bakin ka bar gemu kana barci ana rubuta maka lada kana tsaye ana rubuta kana ibada gemun nan ko lokacin lada ake rubuta maka wata riba ta fi wannan to ubangiji subhanahu wataala ya ce tsinuwa Allah ta tabbata akan kai sai ce bisa بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين kaga Allah ya basu wato kyauta da baiwa da ya basu littafi ya sanar da su sanin zuwan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya sanar da su sifofin shi su ya kamata su bi kowa imani da shi amma da yazo kuma suka kiya da haka Allah ce bi sa mashtaro bihi abusa tir Allah yayi Allah wadai da abinda zuciyarsu ta raya musu abinda zuciyarsu ta saya na ƙin gaskiya akan an san gaskiya ce a kama batatir da Allah wadai akan wani abin da suke a yakfuru bi ma anzalala akan sun kafirce abin da Allah ya saukar alqur'ani da sunna kun ba dan ba su fahimci gaskiya bane sun fahimta bagayen kawai su hasada ce da bakin cikin ayyunazzilallahu min fadlihi ayyunazzilallahu min fadlihi ala man yasha saboda Allah ya saukar da faralashi a wanda yaso ya saukar da manzanci ga annabi Muhammad dan Abdullahi sallallahu alaihi wasallam ba Quraishi su kuma suna tsammanin za a fito da annabin ba Yahudi saboda galibin Yahuda Yahudawa cikin su manzanni aka aiko da yawa irin sa annabi Musa irin sa annabi Yaqub duk gasunan bani isra'il ne har annabi isa duk gasunan isra'ilawa ne da haka suna tsammanin annabi mafificin darajar annabawa shugaban manzanni muhammadu khairu karkillah zai fito ne a cikin kabilarsu sai ga shi ya fito a cikin kabilar larabawa ba su tsammanin haka zai faru sai shege ta motsa allah karba mana hasada allah ya hasada musiba ce ita inda matsalar take wanda kake wa bai ma sani ba kai kuma kana nan kawai tana cinka wallahi ka je ka kasa barci kawai saboda mi ka ji labari an wawa da matsayi ya hankali ka kasa kwanci ka kasa barci hatta sai daga ta motsa sai wannan sai hasada kana zaune wani ya wuce kawai da mota waye a cewa da kawai sai ka ji gaba daya ka shiga cikin damuwa wallahi wani ko dinki ya ga kayi mai tsada kawai sai rashe bashi saboda shege wallahi balle ya ganka ka wuce da mota sabuwa ce muna nan muna nan wai za ka je ka rasa ta ka dawo irisi eh za ka tsaya ce wasu na nan lallai kan kana can kana can fa amma yi gaba an barka kun matsalar fa in baka addu'a fa tasiri zuke akan ka wallahi da ya ganka shige ta motsa in ba sa ba yake ka je ka bugi wani wani foto a can Allah shi yasa Allah ya ce ka nemi tsari da sharri shi wa min sharri hasidin wa min sharri hasidin idha ka nemi tsari da hasad sharri mai hasada yayin da ya sanya hasada akan ka yasa galibi muka shiga cikin bala'i mun sani ba hasada ce ta yi tasiri akan mu inda baka addu'a wallahi haka kawai zai ganka sai ya ji bai ji daɗi ba kawai an jima sai ya ji an samu labarin kayi hatsari ya ce haba yawa kawai shi ke da bukatar hitabiya tun da ka shiga wani hali bukatar hitabiya Allah ka raba mu da hasada mumini baya hasada mai hasada bai shiga aljanna saboda shi kullum gani yake Allah bai iya ba don me zai baiwa da kaza me yasa Allah zai bawa da kaza yana ganin Allah ya yi ba daidai ba mai hasana yana yaƙi da ubangijinsa ne Allah ya yi lamarin shi shi yana ga abin da Allah ya bai bai kyauta ba Allah so yake shi da Allah madaukakin sarki ya ce an yakfuru bima anzalallahu bagayan suna sun yi kafirci da ubangijin sun kafirci abin da Allah saka saboda hasar da ke tsakaninsu da kabilar da suke ganin ba ita ya cancanta a ce an aiko manzon a cikin Allah madaukakin sarki ya ce fa ba'u bi gadabin ala gadab kaga sun yi hushi- sun yi ciniki da hushi akan hushi Allah ya yi hushi da su sakamakon Allah ya ilmantar da su ilimi na at-taura sun ki aiki da shi ga kuma wani fashi na biyu Allah ya aiko manzo da alkur'ani sun karyata kaga sun samu matsala sun yi ciniki da hushi akan hushi Allah ya ce walil kafirin azabun muhin ga dukkan kafirai akwai azaba wanda take mabayaniya wallahi ya kamata duk mutum idan ya ji yana da girman kai da hasada ya nemi maganinsu wanda ga cikin magabata mai mulki ne to kasan a da sarakai in za a wuce fada ko sai ka yi ladabi sai ka shirya takalmi dole sanar masarautar gargajiya haka ne yana kan kujera sai wani ya zo ya wuce da takalmi ya cire ba kawai sai ya ji bai ji daɗi ba girman kai yanzu da ya ce aje a dubo shi wancan wani ne ba kiran shi za a yi ba aka jaka ne ko waye wanda ya wuce ɗin ya ware ne ɗan wani ce to shi kenan yadda fada ta watsa ya koma cikin gida ta yaji a kira masa ya zo shi ya tube ya kwanta ya ce ina so ka taka da takalmi ka wuce sai duka ya ranar kai daɗe ai haku ya ce a ai sai ka yi ya taka shi da takalmi ya wuce ya ce kuma sai ka sake ta yadda ya kai sau uku ya ce to in kira su zuciya ki wace in kira su ki wace kai tafiyar ka ya ce ba barin gama dalili saboda ɗazun nan ka girta da takalmi ina zaune a fada akan kujera kawai sai na ji ban ji daɗi ba so da ka dan yi maganin ta kai ya kake da taka in kai girman kai har kake gane ta ai Allah kaka za ta yi eh haka ka rika bai kanka tarbiyya da kaga wata muguwar ɗabi'a ta shigo iyan da zaka yi maganin ta haka idan kaga wani dan uwanka ya samu wani abu shege ta motsa ka da baka ji daɗi ba to sai ka koma kai asgifari kai ta addu'a ta alkhairi ga wanda bawan Allah wanda da ya samu kaza Allah ya kama mishi Allah ya taimaka mishi Allah sa mishi albarka kai ta mishi addu'a sai ka ji ita zuciyar dole ta yarda da wannan alherin da wanda ya samu amma in ba haka ba wallahi da kadan kadan baka shirya sai ka zama hasadi sai kana maganin abu ciwo ne wanda kawai shi dai yake rabawa ya tura maka shi kuma duk da sarkin duniya ba zai cire ba ba likitan zaka je ya gane kana da girman kai ya baka maganin zaka warke ko akwai ko ya ma allura ba likitan da zaka je ka ce ina da wani ciwo ba ciwo bane ya ce mine ne ka ce hasada ciwo ne ko ba ciwo ba ne ya ce a wannan yanzu za a maka serum ka warke akwai shi kenan kai za ka zama doktor ɗin kanka kawai eh kai za ka zama likitan kanka ciwuka ne na zuciya ga sunan barkatai wani hasada wani girman kai wani jiji da kai wani riya halƙarya ciwo ne in ya kama zuciya ka kawai in ka zo cikin magana ba in baka sa ƙarya ba suka ji zancen bai yi ba daɗi sai ka duk labarin da hukunan so kake sai ka ɗanyi warau-warau a ya ka samu sun fata munafukai ko idan hadasa kaza ba wa idan wa'ada a khalafa da in zai zace sai sakariya a ce baka shirya ba kawai in cewa ya gaba sai ka ji kaza a abin amma kullum sai ka ɗauki ariya ka ce yau da insha Allah ba zan taɓa yarda in yi zance wanda ba da gaskiya ba ko da na wasa ne ka san kuwa dole ka rage surutu amma in ka zama a majalisi so kake kawai kai za a ji an gaga akwai matsala ko balle ka zama sarkin gardama wani shi so yake a daɗa shi a fada ce shi ne gwanin gardama kawai sarkin gardama kawai shi abin da yake birge shi ke cewa da baya kaduwa daɗi yake ji da haula wala kota illa bala'i ne fa abubuwa guda uku manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan kana da su kana da alamar munafici tare da ke da ka cika na hudu ka zama munafiki original can ta gariya na hudu kuma shi ne sarkin gardama idza hadasa khadaba wa idza wa'ada akal waza tumina wa idza khasaba fajra da ka samu wannan ka zamanto tantirin munafiki original ba jabin ba idan zaka yi zance ka sa ƙarya idan an yi alƙawari da kai ka saba idan an baka amana ka ci idan ana jayayya da garnama kai sai ka yi keme mai ka ce kake da gaskiya wani mutum ne saboda ya shahara akan gaskiya sai aka samu wani shi ma ta shi a subhanallah akan garnama shi ma wani sai ce shi ma sarkin garnama ne sai wani yayi ka yace a bai hini ba kowa ya san kowa ba cikin unguwaci da shi aka yi garzama wancan bayana wanda ya ce ko to in kuna jin hayafi da garzama ku zo mu je mu tara shi gida mai afafata aka ji aka sallama sarkin garzama ya kawo ziyara gidan sarkin garzama ko da ya fito so ya gaisa daman kafin ya bude gida ce waye ya ce ni ne wani ya ce ba kai bane eh ce ba kai bane ya bude ya ce to salamu alaikum ya ce ba gaya min waye kai betin da wane ce a baki wani da san wani bai husan ba ayi wannan zancen saboda kawai ya shahara ne kawai ta zama jinin jiki sai yayi ya ce lalle na sallama maka yau haka gare ma take in ka saba yi sai ka yi ta Allah malam haka gardama wanda ya saba gardama sai ya yi ta ko ba hujja haka wanda ya saba alƙawari in ya tashi saba alƙawarin kawai sai ya saba in ka maza sai ce to ai daman na ce insha Allah shi huta shi kenan kawai daman ya ce insha Allah a gani barantana wanda ya saba cin amana ko ta zance ka gaya mai wallahi sai ya ja faɗa wani wanda ka gasa mutumin naka kwa ha ai nan ya ce mana kaza kaza kaza to amma ya ce ka faɗi ha ba ya faɗi ba to wallahi waɗannan suna daga cikin musawimul akhlaq miyagun ɗabi'u wanda ya kamata mutum ya taka tsantsan a kansu idan kana so kadda ka zama mai saba alƙawari abu na farko in kawa kanka alƙawari karka saba wannan shine magani wala idan kana saba kanka alƙawari zaka saba wa kowa in ko zaka saba wa wani to zaka saba ma ubangijinka dan in ka muna alƙawari in game da kai zan ce ina alƙawarin mu ko Allah fa Allah ai ba zai tambaye ka ba yanzu amma ina rabbaka labil yana can madakata yana jiranka in ka saba ba ka iya sabawa kanka alkawali ba za ka iya sabawa wani ba da zaran babu wani halittar Allah da kake saba alkawali ba ka iya saba mahalicinka yau mutum ma ka saba mashi alkawali balantana ubangijinka za ka ji ai na ba za ka iya saba Allah to ka fara in dai kai niyyar za ka yi wani abu in dai na alkhairi ne to he kai gobe zan je in zarci suwa da suwa ne to insha Allah gobe in dai lahiya kalau kakka sake ka saba je ka zarce su in Allah ya hore mini na ɗauki salarki na ko na ɗauki biyara ina so zan ba da kaza zan baiwa da kaza to kana ɗauka ji ka cika wallahi in ka kuskura ka saba wannan alkawarin tsakaninka ne kai kaɗai baka yi shi naka ne baka gaya kowa ba to da ka saba wannan to kowa maka na ya saba alkawari duk abin da kai niyya ka ce za ka yi ka ɗauki alkawari karan kanka to kakka suke ka saba wa kan ya kawo ta kace da zan je guri kaza da kai na za ka je to shikenan kai mu je ma shi ke nan kabar za ka kabo wani can ƙasa akwai wani wanda haka yake ba sai ka same shi wani bai ba su abin zai ba kai ba da ya zaka da a zan zai kaza kai ni na bai kai mu je kawai ka wanda bai san kai cin wallahi wannan dan lokacin da yake gudu lokaci mai tsada kai har kake samun kanka ba riga baka san abin da zaka yi ba baka san inda zaka ba wannan ai bai san kai shi ba ya kamata a kai shi bishiya trigo a je a aure kwallon shi lokaci tsada gare shi jama'a wallahi lokaci tsada gare shi wani malami ya dauko darasi yake yi yana cikin darasi ya kawo wani hadisi ingantaccen hadisi sai wani daga hannu ya ce mala wani hadisin da ka zaifi ne ya ce zaifi ne ko ya ce ya ce to shi kenan ya ci gaba da karatun shi sai da ya gama mahadar shi ta wajen awa biyu sai ya ce ina wannan wanda ɗazu na ka hadisi ka za ta zaifi ne ya ce gani sai ka mashi hadisin da isnadi an wani an wani an wani har ya danganta zuwa ga manzon Allah sosai sai to mana ai lokacin da nace da'ibi ne kai shiru ai wadansu mutane sun tayi sun dauka da'ibi ne ce a a cikin program din na tsara muhadara ta ta awa biyu babu ja'in ja da garzama a ciki lokaci tsada gare shi idan na dan bar yan minti kadan nace eh kace a a kaga nayi asarar lokacin ke shi yasa ya zama wata yadda ma shi ta samu naga ya kamata mu dan yi magana da kai da zan kyale kai kai babu ja'in ja a cikin tsarin da ne saboda sun dauki lokaci na da tsada wala an samu magabata da yawa wanda in ka zo musu irin hirar nan ta baza suna kana zawa kawai sai su dauko rawani su rika yi kai su dauko alkyabba kai su dauko abin nan sosai sai suka shirin huta za su kana tafiya kai su kuma su gaba da abubuwan su saboda su lokacin tsada gare su kai kuma ka zo ne kai a hira ai shugaba wani yayi kaza ai gwamna wani yayi kaza ai wannan robar wani yayi kaza ai alhaji wani kawai baka da aikin yi sai wannan a su suna da aikin yi akwai kuma wanda in ka zo kawai sai su inda rike muna ina so in kawo ta tilawa ta tarugu in ka rike yayi ta yayi ta ya ce a to bari dai sai yayi kamar izu biyar kace ka gaje ta a dakata dai ai ko ka tsere ko ai dole ka tsere dole ka tsere ko da ko littafi ce karanta mu wannan baro ka karanta karanta ce to ya isa sai da ko da ai da gudu zaka ce to wala sai an jima masu yaga mutum bai da aikin yi kawai kai kana da abin sai zo zauna baka kawai a yi ta surutun duniya ba ka so masu yayi amma in surutun mai amfani ne to akwai amfani inda ya zo amfanin da kake amfani shi shi ma zai amfani kaga akwai amfani amma zancen duniya kawai a wanda kirke yarda lokacin ke zaman to mai tsada gurin zaman ke zaman to gurin mutanen kirki duk inda ake aikin alheri ta yi ka zauna a nan gurin amma inda ka san kawai za a zo a kama mai kuro ake sako bari mu je mu kama mai kuro da alaka ji wai hira za a yi kawai wai a kama mai kuro wannan ya kala bari ya kala bari ya surutu ya ajiye shi ma wannan ya dauka wanda daga sai ce kai ba haka bane wanda ce haka ne haka muke fa ko wallahi dan hashi na tafiya ma yalfizu min qawli illa ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب ba wata عتيد.
kalmar da zaka furta illa akwai mala'iku suna nan tsaye kiraman katibin وإن عليكم
ubangiji ta alace لحافظين wallahi ku sani tare da ku akwai masu kiyaye duk inda zaka mala'iku nan suna tare da kai كراما
waɗansu كاتبين irin mala'iku ne na musamman sakatarorin Allah ne wanda ba sa gajiya da rubutu يعلمون ما sannan تفعلون kuma duk abin da kake aikatawa sun sani sun sani wallahi duk abin da ka aikata sun sani kuma za su rubuta ba wanda ya sa hana musu rubutawa ranar da ka mutu lokacin nan ne za su zo gaba ɗaya su zo su kawo takardar ka su ce to Allah wannan shine abin da muka rubuta dangane da wani har ranar tashin alkiyama su hutu su ba da shaida ce haza wannan shine abin da wani ya bani ne na kirkira musu ba Mm, kuma ka shiga karatu a ce to ikra kitabar ka karanta abin da ka اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك to da Allah حسيبا wanda ke hararo irin waɗannan ina shi ina ɓata lokaci akan yi da mutane wani aka zo aka ce mishi wani ya zazzage ka ya ci mutuncin ka ya ce eh dariya to ya kai dariya kuma ya ce ah to ni zan hana ya cika littafin shi da abin da yake so eh kowa yana da littafi da abin da ana rubuta ko ba haka ba ya ce to na hana mishi ya cika littafin shi da abin da yake so so yake ya cika littafi da ya zazzage wani ya ci mutum to ni na hana shi kaga kai ne kace wani shi wani ya zage ne ya tabbar ba gwamnati shi bai san ni waye ba zai gane zai gane a lewa kasa ce zai san waye ni a gani zaki ya halbe kai ma ka daga kafa ka halbe shi ka zama mi ka zama jaki eh mana ka zama jaki duk zagin da mutum ya ba dan kanshi ya rage maka ne a nan ba ta sabe ko kusan waye mufulis ba matsiya ce talaka suka ce wanda baya da kadara baya da kudi a banki ba ya ce a ba shi ba ne ba wanda cikin al'umma ta ya zo da sallah cikakkiya azumi cikakkiya zumunta komai ya yi karɓar mai ha sallah mai kyau ha amma an samu matsala wa shatama haza wa qazama haza wa akala mala haza wa daraba haza wa safaka dama haza ya ci mutuncin wancan ya zagi wancan ya yi kaza sai a zo a tsaida shi ranar zati ranar tashin alkiyama zati da kanshi ya zo Allah ya ce ina masu haƙoƙi sai ga kowa ya zo ya yi tsaye an tsaida ka kowa ya zo wanda ya ce haƙƙi na kaza sai a ɗauko cikin ladanka ladan na kafa mai kyau wanda kake so sallar da take mai tsada azuminka sai a bashi wallahi ko mugun kallo kawai mutum da mugun niyya sai an biya shi haƙƙi shi malaikar zazzage shi kacin mutuncin shi wai kasa ba mai matsalar babu abin damuwa da bakin ciki kamar a ɗauki abin da ka fi so a ba wanda ba ka so me yasa ka zage shi me yasa ka ci mutum don kana san shi don ba ka san shi ko don ka tsane shi fartun ku ba ɗaya ba ko ko kabila ku ba ɗaya ba ko ra'ayin ku ba ɗaya ba ko ya kasa ka ko kwalab ɗin ku ba ɗaya ba shi yana waccan kwalab ɗin mai sunan da ba kai kana waccan ka gani Allah ya sauke shi yasa ka zage shi ka tsare shi eh kana kallo a dauki abin da kafi so na lada na ibadarka a ba wanda ka fi kyama a duniya dala wani bakin ciki yi wannan wallahi kowa ya shiga cikin tafiye shi duniya ba mun zo ne kawai don mu yaba da mu gara ba wallahi ba mun zo ne mun zo ne don mu bauta ma Allah kawai lokutan mu suna da tsada mu kiyaye su to kaga wannan sun yi hushi da wato sun yi tuniki da hushi akan hushi da Allah Allah ya ce dukkan kafirai suna da azaba wanda take muhimmin ta walakanci azaba ma irin ta walakanci za a ba kafirai ka san azaba ma kala kala ce akwai azaba mai radi akwai azaba ta walakanci Allah ka raba mu da azaba ta walakanci sai Allah mu dauki sake ce wa idza qila lahum aminu bima anzala Allah qalu qalu nu'minu bima يكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين وبنجي تعالى يتي وإذا قيل لهم آمنوا idan ka ce da su su yi imani bima anzalallah da abin da Allah ya saukar alqur'ani da sunna qalu suka sun ce numinu bima unzila alaina ai mun mun yarda da abin da aka saukar mana aka samu har yanzu kuma so na akida ya tarda iyaye da kakannu ga abin da ake na addini da ka zo ka ce alqur'ani da sunna sai ce sam mun muna na akan addinin mu na iyaye da kakannu in ka zana mai sai shiru ya ce ba malam wani hayi mutu bai ba kun bai ce ba kaza kuma wali ne da dai mutum haska yake dala kai to dala mutum da rabi aska ba kuma ne mutum aska yau lokacin da aka binne mutum bayan awa ɗaya zuwa uku kai ka san yadda yake balle ya kwana guda ko kwana uku da ran shi ma bai aska ba kullum muna ganin shi da fitila kuma zai mutu a rika cewa aska yake wali ne ai kai ma ka san da shi ɗan yake askawa ko ai wali ta kan ana yin tunatin da rai ana yin dare tun dare amma garga ka mutu tsutsotsi sun cinye naman ka kasa ta cinye ka fashe ka bige a lokacin kuma a ce kana askawa ya ba ka saurin aska a shi da ke askawa a gani haka za ka samu ga an tara kasa an ce da ce makabarin wali da ya ga mutane suna kawo sarka suna dorawa wani mata ba da ke suke ka zo ne ta zuwa ko eh sai a ji a kwashe wasu kuma haka ne ka gani zai wata bariki tare ba a kwashe abu ne na san shi ne ba kuma ya kusa kwashe ta a gani ai kuna cika kuma da yamma to yi mana da kuma ka bai ma da an kusa mun haske da bukatar tafiya tunda ku kuna da bukata kai malam jahilci ba wai duk yan shekarun da fa duka wani abu ana yi shi ku ne ba za ku gane ba har sabon ranar ba kai ga wani mai neman tabariki ga a lokacin mun je ma da rufa mun je na gardu waɗansu irin kamarurka wani daga najeriya ya zo ta kanas ya kashe kuɗi ya sa da aka kikkewa wasu kamarurka wani waliye ne kaji sa kare da dangin shi da makwatan shi na suna fara da yau amma ya zo ya kashe makudan kudi an kike wa kabarurka wani wani yanzu dalaka ji ka jahilci masifa ne ba wallahi jahilci masifa ne komi zai iya saka shi yasa da ka ce mutane su ba alkur'ani da suna ce ka mu da ku bar muna nan abin da muka da iyaye da kakanni kada yahuda masu إنا وجدنا آباءنا على أمة haka suka ce a manzo Allah ai mun tarda iyayenmu da kakannu akan wannan hanya wa inna ala asarihim mu ma kuma wannan hanyar da suka bi ta zamu bi eh ba mu muna nan akan hanyar da addinin mu na iyaye da kakannu da kare mu ya ga ai kasan ya kama hanya ko a ya kama hanya sai dai Allah ya shirye shi wai kai da ka dauko abin da kake yi a cikin alqur'ani yau alkur'ani shekarar shi nawa da sauka shekarar dubu ne fa da ɗari da ɗari yawa da ɗari hudu wai kai kuma ne za a cewa naka sabo ne shi kuma iya nashi da kakannin nashi ma wanda yake da labarin nasa ma ba wanda ya kai shekara ɗari uku da ka ce zana maka kakan shi na takwas ba bai sani ba na hudu ma kaji wala ya ce amma shi ke nuna maka a sun suna na a bar su dai addini nan na iyaye da kakanni a kan shi suke baka sani baka kan naka na biyar ko shida ma wani katon ba maguje ne dan warauta a gani ya haka ne mana alkur'ani da sunna su ne gaskiya karka bai yawan mabiya ka duk jama'ar wannan a ce ba daidai suke ba ka yi mamaki baka ji wanda ga cikin same kullum yana adda shi Allah sai ya cikin yan kaɗan ba ka ce to kai an ce jama'atu rahmatullahi kullum ga ta Allah sa ku cikin kare ta a kalle ga cikin alkur'ani fa qalilan ma yu'minun qalilan ma tazakkarun da kaji Allah ya ce da yawa walakin aksaran nasi walakin aksaran nasi walakin aksaran nasi haka zaka ne ba su da ilimi mabiya mutane ba su da hankali mabiya mutane ba su godiya mabiya mutane haka ne amma fa qalilan ma yu'minun fa qalilan ma tazakkarun qalilan ma tashku haka ne yan kadan da suke imani wa ma yuminu aktharan billahi illa wa hum mushrikun mafi yawan mutane ba sa imani da Allah zaka same su da suna wa Allah shirka mafi yawan mutane ba sa cikakken imani da Allah ba sa gushewa suna nan suna ma Allah shirka yamma da yadda bokaye da yan tsubu suke tasiri a cikin musulmi in ba da musulmi suna shirka ba da za su ci abinci da za su ci abinci yanzu wani boka yana da ya kware shi kawai abin da iya asiri tsakanin kishiya da kishiya in dai kin je ya amince miki to ta bar gidan shi a ya kware wani kuma yana da ya kasa ya tsare shi kawai in ka ci bashin wani in ka zo bai isa bai tambaye ka wallahi a kusa a garin nan ya kai ka gidan wasu malamin sani wani kuma shashatau a gani suna nan suna nan sun cika al'umma kuma kullum abinda zai baka mamaki wa'azi yake nasiha ake kutuba ake amma mutane kullum ba sa iya rayuwa sai da bokaye shi yasa Allah ta'ala ce wa ma'imunu aka sanar billahi illa mafi yawan mutane ba sa imani wa da Allah na gaskiya illa sai sun yi shirkin nan ga Allah kuma wallahi haka ne balle mata kana nan kana sunna da aswaki da tsagaggen wando amma ta cika maka layu a cikin gida a cikin matashin kanka ta sa laya a kasan katifa laya a cikin banɗaki laya ka gani kuma ka zo cin abinci da ɗan barbaɗa maka wani abu ne mana wata uwa wata aikawa ɗiyarta irin waɗannan tsabbace-tsabbacen ga wanda za a zuba mashi a kura ga wanda za a sa mashi a cikin tarmiskin shi na ruwa ga wanda za a yi mai kaza to saƙo ne ta yi ana kai sakon tare da cika ba lokacin sakon yayi sai ta dauki waya sai ta buga ashe mijin ne a gidan sai ya dauki waya a ta yi ta buga wayar ba dauka ba to shi mijin da ya ga kiran yayi yawa sai ya dauka yana daukan waya kawai ta fara wada ina kike banza sakara ai ta kiran ki buke dauka yanzu na aiko miki wani abu yanzu zaki saka kin naki wannan na cikin kaza rubutu wannan in yazo ki zuba mishi a cikin kazan shi wannan kuma ki sami a cikin kazan shi sai da ta gama sai sai mu je ce to shi kenan mamma ba ita bace ita zo aka gaya mata la ilaha illallah haka ne haka suke wallahi ba su bari ba ha? wallahi suke kai haka ne da haka yanka tashi aure ka san ɗiyar wace bace zaka aura ka gani ko to tana mun musamman a ciki ka gani Allah ya sauke haka ne shi yasa sai ga an ji an musu wani abin kaga yanzu wani da ai gawo ya juya da mujiya ko kila da a mallake shi kuma ita daga nan da an sake ta tana yiwa ma ya hada shi ba daidai bane akwai wani irin malamin zubbin nan malam boka shi sai hada abin ba daidai ba da ta zo ta yi amfani da shi kowa ma ya gata kawai dan da ma ya gata sha'awar ta yake ubanta ya gata sha'awar ta yake ya hada abin a karkace duk wanda ya gama da ta kawai sha'awar ta yake ya hada a juye haka ne ta ga abin ya yi ce bari ta je ya warware tana zuwa kuma ta ga ya sa kai an dawo daga jana'izar shi ya mutu ya mutu a gani to matsalar sai ka rasa ina hankalinsu yake ga sihirin halal hanyoyi masu kyau wanda mata sun su mallaki maza amma ba samu ba haka wata mata mai kwawon tsaya ta zo gurin wani babban malami na sunna ta ce su take ta mallaki mijinta komi abin da ta ce ya ce ai ba za ki iya ta ce wallahi za ta iya ya faɗi komi ne ya ce ba za ki iya ba ta ce kawai za ta iya ya ce so nake a samu na katon maciji da rai lahiya lau ta ce to wadda ke na zo ya ce take bincike ina ki samu mace zai washi maciji mene ne ya fi so wani irin abinci yake ci duk da nemo wani labarin fa matsaya ce ya kawai ta ce take yawo inda mace zai ta kasan wani maciji ya tabi tana ganin inda macijin ya kwanta shi kenan duk abin da aka gaya mata maciji na su kulle da raikawa sai ya cinye har ta kai za ta zo ta ajiye ta tabi yanzu kafin ta zo ma sai macijin ya zo gurin ya tsaya yana jiranta har sai ya mata rakiya ya saba da ita ba zai cutar da ita ba duk abin da ta san macijin suna su kulle ta kawo da macijin da ta gane da ta samu kanshi wata rana kawai sai ta zo da abin da zai cin a cikin bahu katon bahu ta ajiye shi ya zai sai ya shige ko ya shige ya tare da bakin kawai haf sai gurin mala a ga wata ya ce ko katon maciji ta zo jarab ta ajiye a gaban mala ya ce mewa da ta ce macijin ne na ilahil mala ya meke tsaye ya ce to dakata don allah zan tabi ki tsakaninki da allah ya aka kika samu wannan macijin ta ce wallahi malama abin sai an yi da gaske yanzu na yi shilau da rai ta ce darai na yi shilau da rai to ya ake kika same ta ce zuwa ne na tambayi idan ake samun mace zai hana samu labarin guraren da suke kuma da jana gari akwai su wani irin abinci mace zai suke so mai mace je yake so duk aka zana muni saboda haka shi da nake ta kai mishi abin da yake so nake ta kai mishi tun ba na tarda shi har ta kai zan tarda shi har sai ya rako ni yanzu ya kosa je da bahu yana sa kai ciki kawai yana ɗaya ya ce to da zan tambaki da za a je ki je ki tambayi irin abin da mijinki yake so ki rika yi mishi bai fi sauki akan abin da mijin na yake so ya ce a haka ne mijin ma haka ne in ba ki da miji sai ki tambaya ake samun maza yake zama ustaza ko ki rika zuwa makaranta a rika jin kikin yare da kira'a kuma ga hijabi ga niqabi ga tawadi'u ga ladabi kaga duk mai namu ta kirki sai a kai shi wajen ki ko ai yafi da mai da mace dai suke sauki da kin samu mijin kuma sai kika aka bai mai kirki binciken wai kai me kike so da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa amma ɗaya daga cikin mata ta gane yana son zuma sai ta zo eh ya zo ya gaina ta an dan yi da zai to tahiya zaka yi to ai da kuna dan aje muka dan wani abu sai ce me ce zuma ce ta to bara a zauna ke sai ya zauna ya sake zama sabo na shan zuma kuwa hira sabuwa wannan yadda mu sauran mata suka ce sai mun kulla mishi makirci wani ya ce tabbas ya karanta ayar kenan ya mun kulla mai ya mun kulla mata kullun yazo dakin ta sai ya dade mu da yazo kursi ya wuce yo ba dole a wuce daga dakin ki muke da ko hira baki iya ba ya bakar magana da yazo na yi malamcin kaza dama kudi na nan baka biya da kaza ma ya gane kaga da ya shigo sai ya koma ko Allah ya sa a gyara to gaskiya ya kamata mu gyara mu zo ƙarshen aya ko ubangiji subhanahu wata'ala ina muka tsaya sai sai mun yi imani da abin da aka saukar mana amma waye kafaru da bima wara duk abin da yake ba cikin littafi ba ba ruwa da shi shine mutum ya ce shi abin da ya gada iyaye da kakannu kawai wawal haq kuma abin da aka zo musu da shi gaskiya ne musaddiqa limama ya gaskata abin da ke hannunsa na attawa kuma Allah madaukakin sarki ce ka gaya musu ya rasulullah idan har sun imani da abin da ke cikin attawa a cikin tarihin duniya an tabbatar da ba mutanen da suke kashe annabawa sama da su falima takaturu da anbiya Allah me yasa kakannin nasu suke kashe annabawan Allah in har sun yarda da abin da aka sauka musu min kabla tun gabanin zuwan alkur'ani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an har kun yarda da abin da aka saukar muku to me da kashe annabawa shine Allah ya ce falima takatulu anbiya Allah min qabli in kuntum mu'minin me yasa kuke kashe annabawan Allah tun gabanin yanzu inda kun kasance masu imani ashe shikenan ba kuma yarda da abin da aka saukar muku ba shi yasa kuke kareta wannan da a ce kun yarda shi to a cikin shi akwai imani da wannan kin Allah madaukakin sarki ya gane da mu gaskiya ba mu iko bi subhanakallah bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh